بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin muqaddima ta malam mai risala muqaddima da malam ya keɓe ta domin ya yi bayani akan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa idan ba manta ba wata sati mun shiga babi babi na imani mun shiga babi na imani mun fara magana akan hakikanin abin da imani da yake nufi a wajen ahlus sunna wal jama'a yau insha Allah za mu sake karanta wannan waje sannan kuma mu ci gaba da sharhi da zai biyo baya kuma insha Allah wannan yau shi ne zama karatun mu na karshe a wannan zango na shekara sai Allah ta'ala ya kai mu bayan Ramadana dama dai haka mu dai ne shirya kuma sai gashi ma faduwa ta dai ta zo da yake zama a magabatan da wannan masallaci su ma sun sun sanar da haka to insha Allah ta'ala wannan sati shi zama satin mu na karshe sai bayan Ramadan idan Allah ya kai mu dare da lafiya mala yace wa annal imana qawlun bil lisani wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bi ziyadati al a'mali wa yanqusu bi naqsiha fayakunu fiha an naqsu wa biha az-ziyadah ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة قال يكتب أن الإيمان كما للي أبدا بك إيمان ششين إيمان قول باللسان وتوفر سين دبك إيماني أكوي أبدا إذا كافر كاي سنش إيماني وإخلاص بالقلب كما تسألتا وزوتياني idan kai in ka ba da gaskiya ka gaskata manzon Allah to wannan imani kai wa amalun bil jawarih kuma aiki ne na gabbai idan kai sallah in kai azumi in ka ba da sadaka wannan duk imani kai yazidu bi ziyatil a'mali yana karuwa da karuwan aiki da mutum ke yi wato imanin shi yana karuwa da karuwan aikin da'a da yake yi wa yanqusu bi naqsiha kuma imani na tawaya da tawayan aikinsa na da'a wato idan ya zama yana da tawayan aikin da'a to wani imaninsa na rabuwa watan wata na in yi wasa ha abu a nemi imanin a rasa fa ya kunu fiha naqsu wa biha ziyada sai ya zama wato a cikin ayyukan a cikin wato shi kanshi imanin akwai wato tawaya kuma akwai akwai ƙari imani yana karuwa kuma yana rabuwa wala yakmulu qawlul imani fadan fadan imani da baka ba zai cika ba illa bil amali sai mutun yayi aiki wala qaulun wa amalin kuma wato ya faɗa da baka da kuma aiki ba zai cika ba illa bi niyya sai yayin da tsanta ma Allah ta'ala niyyarsa wala qaulun wa amalin kuma aiki da wato wato zancen baka da kuma aikin gabbai wa niyya da kuma niyya ba za su cika ba illa bi wafaqati sunna sai yayin da aka dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan abinda malam yayi mana kunshin da ya mana a wajen nan yana mana bayani akan cewa wato imani a wajen ahli sunna wa jama'a wato magana ce a baka aiki ne na gabai kuma wato kudiri ne a zuciya wato idan yayin da ka kudurta cewa Allah ta'ala shi ya cancanta abota masa kuma ka kudurta cewa Allah ta'ala duk sufufin kamala nasa ne ka kudurta cewa duk wani sufufin na kasa ba na ubangiji bane wannan abu da kai sunansa imani sannan kuma yayin da aka tambaye ka ka ce kalmatu shahada ka faɗa aka tambaye ka ka faɗi wani abin da ke kyautatawa ne ka faɗa ga Allah ta'ala ko kuma kyautatawa ne ga manzon shi ko kuma kyautatawa ga mumunai wannan abin da kai yanzu sunansa imani sannan kuma yayin da ka tashi kai aikin gabbai kai sallah kai azumi kai zakka waɗannan ayyuka duka ayyuka ne wanda ake ganin su a zahiri an ka bada kudinka ka bada kai aiki aiki na dukiya ne aiki kai na dukiya amma dai hannunka shi bayar haka yayin da kai sallah kai du'una kai ma ubangiji ruku'i da sujada wannan aiki kai to wannan aikin shi ma sunansa imani sadaka a wajen ahlus sunna jama'a imani a rassa ne wajen wadannan rassa guda uku akwai aikin zuciya akwai aikin wato a aikin baki abinda baka zai furta akwai kuma aikin wato gabbai haka imani ke qaulun wa amalun wa i'tiqad sannan kuma imani gwargwadon yadda kake lazumta a da'a gwargwadon yadda imanin naka zai ci gaba da habaka yana girma gwargwadon yadda kuma kake nesa da aikin da'a gwargwadon yadda kuma imanin naka zai koma yana tsufa har ya koma ma an neme shi a rasa har ya koma ma an neme shi a rasa ya zama babu imanin baki daya to daga imani yana karuwa idan aka yi aikin da'a idan ka karanta qur'ani kana ƙara da sabanta zuciyanka ne idan kai azumi kana ƙara imani ne in kai zakka kana ƙara imani ne in kai sallah kana ƙara imani ne yayin da ka tauye ma kanka wannan ka yin aikin da'a ya zama da kawai sai dai ka rinka amsa suna musulmi a baki to wannan imani naka zai tsufa a jikinka har daga baya ya fara kankancewa yana ramewa har daga baya a neme shi a rasa baki da saboda idan mutum ya zauna baya baya sabata imaninsa to ya ba da ya ba ma shedan gurbi ne ya zauna in shedan ya zauna ya samu gurbi a zuciyarsa da jikinsa baki ɗaya yana masa waswasi to wata wata na ma shi kashi ubangiji sai inkarin wani abin da yake na ubangiji ne ya ba wani mahaluki kaga ya fahimci ciki kenan sai haka wannan shi sa malamai ke cewa yazid bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah wannan shine mu'tabar na ahlus sunna kamar yadda muka faɗa ijma'in ahlus sunna ne duk wanda kaga ya saba a wannan babi to ya saba ma ahlus sunna wal jama'a yau insha Allah abin da zamu dai tsokaci akan sa zamu faɗi wasu daga cikin firaq ne wasu daga cikin kungiyoyi da suka saba ma ahlus sunna akan wannan babu wannan babu babu ne mai girman gaske in babu ne ba a gane ba ai magana mu dan dawo bayan mu sake magana saboda babu ne da akan shi akwai wanda suka kafirta akan shi akwai wanda suka zama yan bid'a akan shi akwai wanda suka zama sun kauce saboda haka kowanne kowanne gaba idan muka zo zamu kokari kwarai da gaske wajen mu tabbatar an gane abinda muka za mu karamar mutu abinda muka faɗa cewa imani magana ce a baka udiri ne a zuciya kuma aiki ne na gabai yana karuwa da da'a kuma yana rabuwa da da kuma sabon Allah wannan shine mutakar na ahlus sunna shine wato kudirin ahlus sunna game da maganan imani babu wanda ya saba a wannan babi sai yan bid'a da wanda kuma suke san suke zakke masa zuciya duk da kuma an samu a wani bangare daya wasu wanda su ba yan bid'a bane su ba suna zakke masa zuciyarsu bane amma talalabiya ta kwashe su suka zame a wannan babin suka samu wato kuskure to a irin a irin wannan abubuwan in an samu cewa wani daga cikin malamai na shirya ya saba ya sakko daga abin da aka sani na ahlus sunna na ahlus sunna wal jama'a to ba cewa ake shi ya saka ba a'a shine shi an riga an san cewa a a wato sauran ayyukansa baki daya in ba wani ɗaiɗai ko abubuwan da ake cewa ya kuskure ba sauran ayyukansa baki daya yana tare da ahlus sunna wal jama'a to ba a cewa yanzu dan yayi kuskure ya saba muke wannan ba a haka akwai babban malamin nan babban fakihin nan wanda ake cewa duk wanda suka zo bayan shi sun zama iyalai ne a wajensa wajen fahimta da Allah ta'ala ya kimsa mishi na Qur'ani da sunna Allah ta'ala ya masa wato kinshi kwarai da gaske shine imamu Abu Hanifa imamu An-Nu'man Abu Hanifa imamu Al-Faqih Al-Allamah Al-Faqih kenan al-Imam imamu shafi yana cewa bayan imamu abu hanifa duk wani wanda ya zo bayan shi to shi ma iyali ne yana zuwa yana amfana da manganin abu hanifa saboda yadda allah ta'ala ya masa la'akari kyakkyawa da kuma wato hataran gaske wajen fahimtar qur'ani da sunna da zakulun kucin kuci wasu abubuwan da za a gani sai an sha wahala malamai su sha wahala su gano amma shi insha Allah da zai tsaya guzura ido sai ga zakulo maka wato kuce kuce masu ban sha'awa masu ban gayi to amma wato mutum tana yake bai cika goma ba shi ma a wannan babu shi ma akwai wani kuskure da ya yi gami da mutakan na ahadu sunna a wannan babu cewa imani kaunun ne wa amalun ne wa ake ne to amma shi abu hanifa ya sami wannan kuskure sai ya zama da wato ya kauce daga abin da ke ahadu sunna suke a kai wanda wannan ba zai sanya kuma ya hukuma ba mu ganin shi da wani mutunci ba game da wasu ke nema su suna ganin abu hanifa tun da an ce ya saba a wannan babu shi kenan kamar shi su ma kansu sun wanke kansu ne ko wannan ban ka je ka sa in ka in ka zaka banka adalci idan ka je ka duba sai ka ga wata matsalar da can baka santa ba to a baya kai taɓa kai wani kuskure akan ta to to duk malamai ma aka suke malamai a rika tausaya musu yayin da wani malami ya kuskure to za a nemi shiga fara ne musamman idan an san da kokarinsa an san yawan wato muwafakansa yawan wato biyayya da yake ma Allah ta'ala da manzon shi to yanzu an fara magana kan su wanda suka saba da ɗan bid'a sannan mu dole da kuma maganar Abu Hanifa in lokaci ya ba mu dama amma dai mun fara faɗan magana abu hanifa ne saboda a san cewa akwai kuskura akwai wannan kuskura akwai tun daga matsalan imani tun daga matsalan imani aka samu wasu sun kauce matsalan imani wa menene imani shi kansa me imani me alaman imani da ake gani a jikin yan adam tun daga wannan babin yau suka kauce suka bi hanya na ta bid'a farkon wanda aka fara samu sun yi sun yi ma wannan abin kayan baya su ne murji'a su ne murji'a murji'a suka zo suka shelata wani magana wanda bayi da kyau daga baya kuma suka dan sassauto sassauto wanda suka yi wato kaga illan abar bid'a ta ta yaduwa kenan sai aka samu kuma wasu malamai mutanen kirki wasu ma sun dauki aqida a nan ne aka samu shi kanshi abu hanifa ya dauki wannan aqida bai cire ire-irensa ko dai suna ji aqida saboda sakaci ko wani lokaci baka raba wasu mutane da yan sakaci ba a yi kokari a wannan lokacin ba ina da ayi kokari da za a ba a fahimci me mutakan da ahlus sunna sai aka yi sakaci sakacin da ba zai kore mishi imanin sa ba ko kuma ya zama ma yayi kokarin amma shi Allah ta'ala iya abin da ya bashi kenan fahimta to duk wannan ko zai zama ba zai zama komi ba zai zama wata wani abin da zai zama tallaki ba idan sakaci muka ce yayi gaya shi mutum yayi sakaci misali watakila ya ba bai ba matsalar wato haƙƙi ta na bincike ba ya tambayi malamai me suke faɗa shi ke sai ɗan sakaci bai bincike ba sai ya amshi wannan magana ta wata take ba ta sunna ba to wannan kaga zunubin sa na sakaci ba daidai yake da zunubin sa da imanin sa da yake da shi wa kwaban imani ba wanda ba zai ba zai haɗu ba ba zai haɗu ba da sauran inda ya dace da ahlus sunna in kuma muka ce kuskure yayi yayi ishtihadi ne amma sai ya fada cikin rami bai sani ba to wannan ma ubangiji da zai bashi muna kuma sa ran ubangiji wato muna kada san Abu Hanifa ba yayi dan saboda san zuciya ne ba muna kira san kuma Allah ta'ala zai bashi ladan ishtihadi da yayi Allah ta'ala ya yafe mishi saboda haka wato abinda abinda zamu fara magana akan su sune wanda suka fara samu ahlus sunna wato abai daya ahli sunna sun yi hannun damu so sun yi hagu ahli sunna sun yi gaba su sun yamma to su zamu fara magana akan akan su sune al-murji'a kamar yadda muka faɗa suna bin Jahm bin Safwan a wannan babu suna bin wani mutum da ake kira Jahm bin Safwan wanda suke cewa shi imani ba wani abu ne illa ma'rifa wai imani ba wani abu ne illa kawai ka san Allah wannan shi ne kawai imani a wajen su wannan wani mutum ne fara shelanta shi a ban kasa shine Jahm ibn Safwan shi ya fara shirya ta wannan aqida yake cewa imani ba wani abu ne illa ka san Allah idan ka san Allah to yanzu ka zama mu'mini cikakke haka yake fada to kaga idan idan aka dauki wannan maganar tasa to ai kaga yanzu hatta fir'auna hatta hamana ai su zama mu'minai bal ma shi kansa iblis din shi kansa iblis ba ai ya san Allah shi kansa iblis ya san Allah to idan aka ce wai duk wanda wato ya san Allah shi ke nan wato ya zama mumuni shi ma yanzu ya zama mumuni ke kaga wannan magana ba magana ce mai wannan shi da kuskure fal take da kuskure shi fal take da wato ta ba ahlus sunna wata ba shi da malamai tuni suka ce wannan ba daidai bane sai suka ce kafirci shine ka jayaci Allah kafirci shine ka jayaci Allah idan ka san akwai Allah shi ke nan kai mumuni ne kuma mumuni cikakke ma idan kuma ka jayaci akwai Allah to yanzu ka fice ya zama mushriki kuma wannan shine imani a wajen su murdiya wannan sun ɗauko shi daga jihar ibn safwan kamar da muka faɗa su suna wato cewa aiki baya cikin imani maganar ka da kake fitawa yanzu ku ce la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar wannan da baya cikin imani su abu su imani kawai akwai da kasan Allah in ka san Allah yanzu ka zama mu'mini tatacce haka suke faɗa to kaga wannan ai ba baya bukata a kafa mushi hujjar cewa wannan magana wannan magana ce wacce take ba haccan magana magana ce akida ce wacce take ba haccan akida ba ta bukatar a sanya mata wato wani dogon turanci ko dogon bayani a fahimci batan masu waɗannan masu masu ke waɗannan aƙida amma tare da haka wani lokaci za ka samu wasu lokacin sufaye wasu lokacin sufaye suna ɗaukar wani aƙida ba sani ba ko dai sun sani da gangan wasu kuma da yawa ba sani ba za ka suna yana cewa ai wani arifu wani yana daga cikin arifai wato sun san Allah ko a ce kai sufi ka san Allah wato su a wajen sufaye su ma daga baya shine imani shine sanin Allah shine je ya keɓe kansa ya ta wasu zikirai in ya wasu zikirai in ya samu tajalli ya samu kashafi sanin Allah da yayi wai wannan kuma shine imani kuma shine wanda bai yi irin wannan ba to yanzu shi ma wai shine yanzu ya saba mishi a imani yanzu shi wato Allah kalli ko dai ya dinga mishi kallon hadarin kaji ko ya dinga ganin wani wani mumuni ne wanda dan jigari jigarin mumuni to kaga wannan shi ba daidai bane wannan shi ma kasu ma kasu wannan sun samo shi daga wasu daga cikin murji'a ba sani ba daga baya ba lokacin da malaman suna suka yi ma murji'a ta akan wannan matsalar suka kawo suka ce ba imani shine sani Allah kawai wannan babu ita a addinin musulunci to sai aka samu wasu daga cikin sun yi tawassuli sun yi tsakatsakiya sai suka ce to yanzu sun dawo sai suka ƙara gyara lafazin da suka ce yanzu imani shine al-ma'rifa ka san Allah sannan kuma kai at-tasdiqu ka gaskata ka gaskata Allah kaga yanzu sun ƙara sun ƙara wani abu kuma mar wasu ce al-ma'rifa ko al-ilmu kasancewa akwai Allah shi yasa wato tauhidi ba shine ka ce ka ce wai akwai Allah ba ka ce akwai Allah wanda kowa ma ya cewa akwai Allah baka baka yabe shi ba tauhidi shine bayan ka yarda akwai Allah kuma ka bauta mishi shi kadai saboda haka yanzu da suka ce akwai Allah wasu suka zo suka ƙara shi da at-tasdiq at-tasdiq shine gaskatawa ko kuma suka wato hada shi da annutuku suka ce akwai aqida shine sanin Allah akwai kuma alqaul shine fada a baki cewa kai mumini ne sai suka ƙara annutuku da tan suna cewa al-ma'rifa kadai ko al-i'tiqad kadai sai kuma suna cewa i'tiqadun wa nutqu to shi kashi wannan aqidar daga baya wannan wannan aqidar da yanzu daga baya suka suka ƙara gyara ta to shine zama wato manyan malamai wato matsala daga baya wannan matsalar in ta zo ta zama wannan wato gyaran da suka yi ma gyaran fuska da suka yi ma wannan akidar tasu shi ya zo ya dinga ya dinga iba wasu daga cikin malamai ya dinga iba wasu daga cikin malamai daga cikin akwai shiga Abu Hanifa wannan magana cewa imani magana ce kawai da baki da kuma kudurin zuciya wato kawai in ka san Allah kuma shikenan sai a ce to kai musulmi ne ka ce kai musulmi ne ka da ka ce la ilaha illallah na ce la ilaha illallah shikenan ka zama mu'min wato ko da baka yi aiki ba wannan magana ta su daga baya ta taɗi ba wasu daga cikin malamai irin su abu hanifa suka zame a wannan babu ita wata ɗibi wasu daga cikin wanda suka kamun addini a wannan ƙasar a sha'ira su masu yin shiri masu kawai masu ɗan ashiru wannan aƙida su ce wannan ita ce aƙida su mai samar dani mai wanda ya sharke risala mai samar dani abdu sami al'abi al'azhari wannan aƙida su ce saboda haka kar a cikin wannan sharki nashi akwai al-ghaqu was-sabi akwai ya haɗa wasu abubuwa da yawa a ciki ya haɗa wasu da mai daɗi da mara daɗi ya haɗa ya garwaya maka to da kan kana karka shani sa musamman aqidar nan kai hankali kwarai da kace in ba ka wulaka munan fadi shi ba ashare ne yana kuma murku da wasu abubuwa da idan muka zo ai ba tun kafin a baya idan muka zo gaba muna fada yanda wato yake tacin za su abubuwa da ba daidai ba saboda haka kamar da banda asha'ira sai kuma galibin ahnaf banda asha'ira akwai maturidiya ba da maturidiya galibin hanafi ake samu kamar da yan asha'ira galibi an samu daga malikiya asha'ira da maturidiya duka wasu bangarori da mutakallimuna masu cewa su bauta ma Allah amma ta zuzurtun kwakwalwarsu za su fahimci Allah ta'ala da sifofinsa da kuma sunayensa da kwakwalwarsu kadai da kwakwalwarsu kadai to wannan su ne suka rabu aka samu asha'ira da maturidiya asha'ira kuma an samu an samu malikiya a cikin su su kuma maturidiya an samu mutanen hanafiya a cikin su to wannan da aqida su ce wa suka udurce ta banda aqidan murji'a akwai kuma aqidan karramiya su karramiya su kuma abinda suke cewa shine imani shine ka fada da baki kawai ba ruwanka ko da a zuciya baka sai kai mumuni bane shikenan ka zama mumuni ta tace ka duba ga irin wannan ma'abu in ka in aka dauki maganar su ai kaga munafikai ma sun zama wato mumunai saboda su cewa suka yi imani shine kawai ka ce kai musulmi ne munafikai ba sa cewa su musulmi ne suna masalla amma me ya ja musu munafunci shine zuciyarsu amma suka ce shi imani shine kawai ka faɗa ka ce kai musulmi ne ka kudurce imanin a zuciya ko baka kudurce ba to wannan wai ba ruwansu sai dai abin da suke cewa shine idan ka mutu ne a haka shine wai idan ka je lahira to Allah zai saka wuta amma dai a duniya su ne ka mu yi katacce to kaga wannan wani magana ce wannan me ya amfani imanin da ba zai kai da aljanna ba babu shi to sai kuma su wanda suka kama addini a wannan kasa a shayira su ne masu kawaidi yanzu mu magana akan aqida su saboda a fahimta abu saboda yadda suke murguda abubuwa wanda bai san komai ba sai ya zo ya karanta bai zai gane komai ba za su yi mushi wuri wuri su wani yare in baka san yaran nasu ba za ka san me suke nufi ba su a shayira suna daga cikin wanda kamar da muka ce suke tsaka tsakiya suka dauki aqida murji'a da su da maturidiyya su abin da suke cewa shine imani ka kudirce a zuciyanka cewa akwai Allah shi al-ma'rifa na farko al-ilmu ko al-ma'rifa sannan kuma ka bada gaskiya amma ba sa cewa aiki aiki da ko magana da zaka yi a baki wannan shi ma kashi imani ne sai cewa suke wannan cikan imani suna cewa ne cikan imani ne wannan yana cika maka imani ne sai dai bambancin su kawai da murji'a su suna cewa dole sai kayi aiki saboda yabanyan imaninka ya amfanin imanin shine ka kai aiki in baka aiki ba kuma Allah ta rai zai iya saka auta amma dai shi imanin a karan kansa aiki baya ciki aiki kawai yabanya ne na imani samara ce samara ce na imani kuma lawazim ne wato yana lazimta maka in kayi imani yana lazimta ka sai kayi aiki amma wani ba wai dan shi yana cikin imanin ba kaga wanzu wannan in ba an fausa maka ba ibada zaka gane shi magana ce wanda suke kawo ta kai baka san me suke nufi ba sai ka je can wani wuri can wani wuri ana maganan wanda ya kafuta wanda bai kafuta ba sai kaga sun zama da kai baka sani ba wannan a nan a farko farko ba za ka gane me illan wannan maganan ba sai an je wajen wajen wanda ya fita musulunci ko wanda yana imani to anan ne ake samun matsala a nan ne su suke sabawa saboda haka su abin da suke cewa aiki ba zai baya cikin abin da hakikanin ake kira shi musamman iman yanzu idan nayi sallah wai ba sunan shi bane imani ba sunan shi lazimul imani shi ne tamaratul iman benefit ne wato wani amfani ne na imaninka ba shi ne asalin imanin ba an san akwai amfanin gona akwai kuma gonar kanta to su wanda ba shi su ba shi ne abin ba akwai ice ice ai da wato tushe da kuma mututturen kicin ai ba shi ne ayan ba to shi wannan aikin da kake wai kamar yaya ce kamar yayan itaciyar ne amma shi asalin icen ba shi ne ba shi ne wato abin din ba filtrar daban kuma wato gishikin asalin icen daban to abin da suke magana imanin daban shi ne kudurin zuciya da kuma ba da gaskiya da kai amma wato aikin da za ka yi wanda baya cikin imani yana daga cikin samara ne yana daga cikin wato yabanyan da za a za a wato amfani da za a samu daga imani wannan shine abinda abinda suke faɗa shine abinda wasu daga cikin manya-manyan malaman su suke faɗa irin su Batillani irin su Imam Ghazali irin su masu wanda suka rubuta littattafai kan aqidunsu su bajuri da sauransu wanda duk aqidunsu ne haka kuma suke rubutawa su al-Imam Sunusi wato Sunusi yana da littafi ana ina aqida na na sha'ira da ya rubuta za ku daga ganin wani lokaci Shehu Usman na yawan ambatansa to wannan shi ma wannan da aqidunsu ne Allah ta'ala ya tsare mu sai dai abinda su suke cewa su dama dama abinda su suke cewa shine idan mutum a bayan aikin to ya cancanci azaba da ubangiji zai masa wato idan ya je lahira ubangiji zai azabtar da shi amma ba a matsayin shi mai imani ba a matsayin dai bai yi aikin da ya rike yau shine lazumin lazumin imaninsa ba wanda su ahli sunna kuma ba cewa ba haka suke cewa ba su ahli sunna kamar da muka faɗa idan na ce la ilaha illallah sunansa imani idan na je na sallah sunan sunan wannan sallar tawo imani idan na je na baka kyauta ina neman Allah ya ba Allah da wani abu da ne sunan shi imani idan na ba da gaskiya a zuciyata sunan shi imani idan na yi ikhlasi sunan sa imani idan na yi yaqini sunan sa imani in na gaskata manzo Allah sunan sa imani babu bambanci wannan wannan shine dai imanin aikin imanin ne wato fada da baka imanin ne aikin zuciya kuma imani wannan shine magana ahlus sunna amma su ma sha'ira suna cewa a'a wannan duk ba imani bane kawai ba da gaskiyanka da kudurcewar zuciyarka shine imani su waɗannan su amfanin imani Allah ya abin abin da suke faɗan wannan suna cewa saboda shi imani wato la tajazza imani wahidu ne la tajazza wato imani wani abu ne guda ɗaya wanda shi baya zama wani wani bangare bangare idza zala ba'dahu dhahaba kulluhu idan wani bangare na imani ya tafi to duka ya tafi wai anan abin da suke son su ce idan muka ce kawai wani dan yayi dan yayi aiki ya zama mumuni to me aiki ba sunansa ne to ko dai a ce akwai imanin to abin masa imanin sa duka ko a ce kuma babu imanin to babu imanin baki daya ba zai a ce wai akwai shi wannan mumuni ne amma ya wato naqisul naqisul imani ba yana tawayin tawayin imani su bisa da wannan magana ba wato su ba su da a ce mutlaqul imani ba ko sai akwai mace tsakanin al-imanul mutlaq wannan magana ce ta malama akida zaka ci suna cewa akwai al-imanul mutlaq akwai mutlaqul imani suka ce al-imanul mutlaq shine wato imani cikakke al-imanul kamil kenan in kuma suka ce mutlaqul imani shine wato musulmi ne mu'mini ne amma bai dan sabo kaga amma wannan akwai ragowar imani a zuciyarsa sai dai amma dai ba zama imanin sa imani sa na kamala bane wannan shine mutlaqul imani in kuma aka ce al-imanul mutlaq shine wanda ke da imani cikakke irin annabawan Allah da sauransu da sauransu ta wannan ne wato suke cewa to shi imani shi kawai wato far'u kamal ne far'u kamal bai shine wani wani reshi ne mai cika maka imani kawai kuma ko kuma turjuman da imani ne shi wannan wato aikin da kake yi sallah da kake yi turjuman ne wai kamar tafita yake mai imanin ka wato kamar ka ce kai mumuni ne a zuciyarka amma ba sani ba daga sai kake ko ba daga sai kake ba amma idan ka zo kai sallah kuma wannan sai zama ya maka tafinta ya ce eh daga sai ki imani ya mumuni ne fashi su a su a wajen masha'ira haka suke faɗa kuma da wannan ne zaka ga daga baya wannan wata matsala muhimmiya ta taso akan wai aiki da muke yi aikin sharadin ingancin imani da ko sharadin cikin imani imani ne wanda zaka ji ana kawo shi wannan ce aiki da ake sallah da muke yanzu da azumi da zakka shartu siha ne ko shartu kamal ne shartu siha shine idan baka yi aikin baka taba Allah ta'ala ruku'i ko sujada ba to kai ba mumuni bane in kuma muka ce shartu kamal ce to shine ko da mutum ya ce shi mumuni ne a zuciyarsa amma ya shanta ke har Allah ta'ala ya ba shi ajalin wasu shekaru da zai yi bai taɓa mai Allah ruku'i ko sujada ba to wani shi ne dai yana da imani a zuciyarsa ya da akwai Allah yana in ya je kuma yakan je ya ya kebe da wani tsakanin shi da tsakanin shi shi gashi sai Allah ya yi Allah kuka ya ce ya Allah kai kaza kaza kaza kaza yana dai wanda ba musulmi suke yi ba ta ba ruwansu da cocin ma farfata ba ruwansu da cocin amma za ku zai mutum zai iya zuwa je ta bayan fage in ai wani abu ya same shi kirawa Allah da Allah nashi in irin wannan ne to wai shi ma wannan shine shabu kamar kenan kaga irin wannan mutum mutum ya mutu bai Allah aiki bai bai sallah bai azumi bai zakka zai iya shiga zai iya shiga wato aljanna kenan shi ne shaɗu kamar to banda shi ba akwai abin da yake shi kuma ana wasu yan zamani suna kawo shi insha Allah idan muka zo gaba lami magana musamman kan maganan wato tarihu salat wanda ya bar sallah kafiri da ko ba kafiri ba wannan anan ne masalan shartul iman wato wannan al'amal shartu siha ne ko shartu kamal ne a nan ne wani matsala yake zuwa idan muka zo wannan gaban za mu sake magana amma abu da muke son a gane dai su a sha'ira sun a wajensu shine imani kawai shine ka san Allah kuma ka ba da gaskiya kai kai tasdiki ka gargata manzon Allah to wannan shine wato shine wato asalin imani a wajensu amma aiki baya cikin imani suka ce kuma wannan shine wato mazhabi na Abu Hasan al-Ash'ari shi wanda ake dangata ma ash'ira suka ce wannan wai shine mazhabin sa na'am Abu Hasan al-Ash'ari wannan shine aqidarsa a da'a ba ba kan ta yi mutu ba duk wanda ya danganta ma Abdul Hasan Ash'ari wannan aqida to gazar ce shi Abdul Hasan Ash'ari kamar da aka sani yana da aqida sabuwa yana da kuma aqida tsohuwa to sabuwa da ya mutu akan ta shine a cikin littafin al-ibana da kuma risalatu ahli qadar ga abin da malai yake cewa a cikin littafin yake cewa nu'minu anna al-imana qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqusu kaga wannan shine abin da misali ya faɗa mun yi imani cewa imani magana ce da baka kuma aiki ne da da gabbai ya ce kaunin wato magana na baka da kuma magana na zuciya sannan kuma amal aiki ne da gabbai yazidu yana karuwa wa yanku kuma yana raguwa kaga wannan akida shi da ahlus sunna saboda duk wanda ya dangata ma abul hasan ash'ari wannan magana ya dangata masa magana ce wanda ya bata daga baya bai kamata a danganta masa ba yana kan ahlus sunna yana tare da ahlus sunna a wannan babu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a sai dai wato kamar yadda muka faɗa su a sha'ira sabanin su murji'a su sun yi tsakatsakiya abinda suke faɗa cewa shine wato sun wadabta mutum sai ya aiki kamar da muka faɗa sun ce dole sai kai aiki saboda ba za a gane cewa kai mummuni ne da gaske ba dole sai kai aiki saboda suke cewa idan mutum bai aiki ba to wannan zai gada mushi da shiga wuta kuma suka kira wannan abu ya zama lazimul iman lazimul iman ko kuma samara dan imani samara dan imani wannan shine abin da mai samar dani ya amfani da shi ya kira wato wai aiki da malai ya faɗa a nan shine wai samaratul iman aka kira shi wato yabanya na imani ko kuma wani amfani na imani kawai amma ba shi ne asalin imanin ba wanda wannan ba shi ba shi ne ba daidai ne ba saboda idan ka faɗa wannan magana wannan magana ta su da suke faɗa idan ka ce wai imani kawai ba wato aikin gaba ba cikin imani sai dai lazimi ne na imani abin da imani ke lazumtawa ne to kaga a nan abin da kake nufi shine ƙarin imani da kuma tawayansa ba ta asalin imanin ba ne ta bangaren kawai raguwan aiki da mutum ya yi ne wato idan wani ya fi ka takawa ya fi ka yin sallah ya fi ka yin azumi to kaga wannan a sama ne suka suka samu sabani kamar bishiya ce bishiyar mangoro ita wani ita a sama ce misali za a ce ta bi yar uwarta irin ita katuwa ce ta yi rasa da yawa amma shi ɗaya kushi ita ɗayan bishiyar bata yi ba amma a ƙasa wai ɗaya suke kaga wannan ko ba za a bi wato misali tafi sabi lillahi kaga ba haka yake ba dan ba wani mangoro da za ta zama ta yi inuwa ba fadan inuwa sai ka same ta to wacce ba ta kai da inuwa ba ta fita ta fita wato tushe ko a ƙasa dole haka abin yake amma su kaga haka suke faɗan abin suna cewa wato a ƙaruwan imani da raguwarsa kawai akan fara'i ne a can sama ne ba a can ƙasa ba to wannan maganar watakila wani ya hararo mai suke nufi wannan maganar nake son faɗa bannan magana shine wato mummunai asalin imani wato daidai wajen da su yanzu wato shine kai yanzu mu yanzu da muke kokarin kamantawa shine ka kamanta imaninka da na manzon Allah ka ce daidai kuke wannan shine abin da su a shaida suke magana shine wato mummunai a asalin imani daidai suke wato da mu da Abubakar Siddiq ko da Abubakar Siddiq ba muka hada kan mu ai mun yi banna da yawa eh ash'ira ko ko ash'ariyuna duka kwaya ɗaya ne in dai ta fito duka siya ne in kuma wani yana nan to duka shi nan suka ce to wala eh su abin da suke faɗa ba sa fitowa fili don haka suke dama su a sha'ira suna da wannan wayan za a kawo wani magana ta bid'a wanda ba daidai ba za a ce Allah ta'ala wato Allah ta'ala ya ce yana magana to a sha'ira mutum da suka ce baya magana to a sha'ira su kuma su kasi rigima da sauran sauran ahli sunna saboda suka ce baya magana kaka sun tamzinci sai su to a'a yana magana amma magana sa kadimiya ce ba mai jinta wataƙila ma lokacin da Adam Musa ya tafi kawai ya halitta mushi wasu wasu murya ne ya ji ko ko bishiyar ce ta magana ko kuma a'a wani abu ne dai kawai ya halitta kaga halitta ce kenan magana suna tare da asha mutazila kenan to haka suke irin wannan rurrudan haka zalika a nan ba a nan babu cewa yana kawaya ko yana karuwa ba su faɗa karana ba sai suka ce a'a yana karuwa yana rabuwa a sama amma a ƙasa yana nan imanin da yana da baya karuwa baya rabuwa kaga wato kaman mu ce daidai muke da sahabbai ko kuma mu ce daidai muke da annabawa kaga wani irin wannan wani mummuna magana ce ai ba zai yi kwata-kwata ka ce ma wai muna jire da abubakar siddiqu ba kai ko duk sahabban da suka yi sahabantaka da manzon Allah wannan sahabantaka da suka samu babu wani da zai ce wa wani sahabantakan wai duk wani imani da zai iya yi wai wani imani ta sahabantaka ba zai yi ba amma kaga wannan shi ne mummunan magana da suke faɗa to kaga yanzu wannan wannan maganar in ba dan mun yi bayanin ta ba ai ba za a fahimci wato tasirin maganar ba magana ce a boye harshen da mu suka yi idan ba ka san irin yaran su ba za ka gane da kuma su aka suke da ba matsalar mutakallimu ne kenan za ka iya zuwa kawai idan wato suka sa ka a wani lungu wallahi za ka sha bibi ba ka gane me suke cewa ba in baka je wuri ya fassara maka ba za su sha dan duk masu karanta wannan abun da zaure masu a zaure suna babatin suna tasu a sha'iran nan ne wallahi ku zo ku daddane su ku ce faranta mana ku fassara me ake nufi wallahi mu sani ba wallahi da yawa su sani ba da yawan su masu zuwa suna cewa ba da wada ai mu a sha'ira ne wallahi a sha'ira za mu kaza kaza kaza kaza zo ka danne shi ka ce zan karanta mana wannan me suke ne wallahi bai sani ba wallahi in ba daga baya in ba wanda ya bincike ba da yawan su su ma san me ake cewa ba wannan shine gaskiyar magana
an fara bayani a cikin kan suka ce ina kuma Allah sai yayi bayani a cewa ire-iren cikin duniya ba kauye ba ya rabe hali aikin da ya yi ya ko a da gaske a wannan ma ai duk wani akida ta akida mutanen kirki da haka ne baka ji masahabai na cewa zama zama tare da manzon Allah ka zauna ka ji maganar sa kuran da manzon Allah yake a wajen ta zo ta shiga hancinka ko ta shiga bakinka wannan ya fi juya da abin da ke cikinta ba zo wani kawai dan shi ya zo kawai wani tutun mushe ba yana mai ma sani ba shi an karba ko ba karba ba ya ce ya fi sahabi abu zai yi ba sahabi masha Allah so kaga yanzu wannan wannan irin wannan aqida wannan aqida kaga ba mai ganewa sai an yi bayani in ba a bayani ba mutum ba zai gane ba to kaga to irin wannan ne shi wannan a Sheikh Salih Abdulsami Al-Abi Al-Azhari mai samar da ni irin wannan ya mana kullum abin da malamai ke cewa idan zaka sharhin littafi shine ka dauko littafin idan mai littafin ya sa abu ka aqidar ka to idan ka zo sai ka ce ga malam ga abin da yake nufi amma da ni ban yadda ba to da dama ga wanda yake karanta littafin malamai irin su littafi mangamna Ibn Arabi Ibn Arabi Al-Maliki shi idan ra'ayin bai masa ba zai ce ni ra'ayin malam wani bai mun ba shi kenan ka ka huta kuma wannan adalci kenan amma kar ka burbuda magana kar ka zo maganan ka ce wai ga abin da ma da yake nufi kuma ka zo ka kawo ta a wani siga wanda ka canza musu magana baki da wanda kuma ha'inci ne ba sharhi kai ba ba sharhi kai ba kai abin da kai shine burbuda burbude ta harifi kai masa to kaga Abdul Sami Al-Abi Al-Azhari da Allah ta'ala ta akwai wanda ke da tafi zai iya zuwa je duba ga abin da ya faɗa yace ma zakarahu dama shi gaskiya akwai al-ghafwa sami a cikin shaykhina nasa sharhi na da maganar wannan sharhi da yamma mukaddima ba wai sharhi da yamma sauran fiqhu ba fiqhu wannan kuma shikenan wannan in kai mamalike ne ka je ka ta karantawa amma dai sharhi da yamma mukaddima wannan akwai abubuwa da yawa da ya harada a ciki wanda ba daidai ba malam abin da ya faɗa da kuma shi fasarar da ya masa daban ba haka ya abin ba ya ce cewa ma zakarahu min ziyatil imani abin da yake faɗa cewa imani yana karuwa wannan kusani da kuma tawayansa bai itibari samarat in an yi duba gaba yabanyan yabanyan imani kenan kaga a samarat ai shi abin da muka ce lazimin nasa abin da yake sai ya ce shine kaga anan ya ya yi ihamin cewa abin da malam yake magana shine yazidi wa yanqus min haythu lawazimihi min haythu lawazimuhu wa wa samaratu ta bangaren wato amfaninsa da kuma rassansa can sama ba kasa ba shi kuma malam ba abin da yake nufi kenan ba kaga wannan kuma ba ba daidai bane canza magana ce daga zahirin abin da mai military yake magana ya kamata idan bai masa ba sai ce malam ga abin da yake nufi amma sai ta taqibi haka ake yi sai ka ce ina da gyara a wannan ba a wannan magana kaga malik za mu zo wani bangare wuri da yayi wata magana duk da ya dawo daga baya amma za mu taqibi akan wannan magana ba za mu ce yanzu ba magana maliku ba ce dole mu ce magana maliku ce duk da ya dawo amma dai za mu faɗa cewa ya taɓa faɗa wata magana makamancin wannan yanzu ka mu fara karatu mu faɗa magana ta Abu Hanifa banda wannan mun faɗa su manzanno sai da sun malamai ibnu khuzaima da sauransu da sauransu da suka saba a wasu babuka ne da da da imani tauhidi kuma duka da aka zo aka yi aka yi raddi kuma shikenan aka tafi haka ne to amma kar ka ce malam wala wai ka ce ma ba ma kida sabati ko ba shi ba ba shi ba ba ko kuma aka canza mishi magana ba daidai bane abin da yake wato daidai a wanda yake abin da malam ya faɗa shine imani magana ce a baka wato aiki ne da gabai kuma tsantsantawa ne da zuciya yana karuwa da da'a kuma yana rabuwa da da sabon Allah mumini wanda yake ash-shakir al-mu'minu shakir mumini wanda yake ma Allah ta'ala godiya yana sallah yana azumi yana duk wani abin da ubangiji ya bashi umarni yana yi shi al-amalu salih yana aiki na gargaru to da kuma yana yin hakuri as-sabir ne kuma yana hakuri da jarabawa da ubangiji ya bashi tabbas wannan ba daidai yake da wajen imani ba da wanda kuma shi dan barisa ne ko kuma yana sa'a mu Allah ko yana yana wato wato ba ya sallah akan kari ba dai yake da shi a wurin imani ba mumuni wanda shi aikinsa kenan kullum zuciya shi na masallaci ba dai yake a imani da mumunin da shi baya zuwa masallaci sai ya ga dama ba wannan ba dai yake ba kuma hada su to hada wato masu mutane ne guda biyu masu kishin ta juna kuma zalunci ne a hukunci wannan danyen aiki ne kuma wato mumunai suna tafawuci suna samun bambanci wajen imani wanda ya fika aikin da'a to ya fika imani wanda shine gaskiyar magana wanda ya fika aikin da'a ya fika aikin imani imani sa ya fi naka kauri wanda kuma kai ka fi shi to kai ma shi ma wannan din ya zama na kusur imani an katanta da kai da nan ne za a samu sahabbai sun dara wanda suka wanda ba su ba nan ne kuma a samu su mu annabawa sun dara wanda ba kuma su ba haka abin yake
yarda aikatawa da dajewa a kai
wannan duk imani ne duk sunansa imani kuma wannan ba wai wanda ba a wani shi wani fasara na dododo ba shi ne asalin imani yanzu sallah sunanta imani tabbas yanzu in ce la ilaha illallah wannan imani ne subhanallah sunan wannan abin da ne sunansa imani in ce ya Allah ka bani kaza ba tambayar sa ne ba imani sunansa wannan shi kashi imani ne in kawai na gaji na ce subhan na ga wani abu yabon mamaki na ce subhanallah wanda suna sa imani kawai na ce la ilaha illallah wanda suna sa imani wato zuriyar imani ne wannan ba wai ba wai shine ba wai imani na can kasa wai wannan wani abu ne a sama ba kamar yadda wasu ke faɗa to wannan kaga magana ta asha'ira kenan su kuma khawarij inda nake sane sauri dai yana sa kan mu kwana a daji su khawarij su abin da suke faɗa shi imani shine a ta'atul mutlaqa kusan mun faɗa mun ce akwai al-imanul mutlaq akwai mutlaqul iman to su khawarij a wajen su imani shine a ta'atul mutlaqa al-imanul mutlaq shine wai su zama masu bai babu babu mai sa'a Allah shike ne ka kawai kalan mu'min amma in dai kana sa'a Allah to wai su wannan ba su yanka mu'mini ba wai ko dai imani na nan su ma shine kalaman ce cikakkiyar da kuma su a wajen su ma hatta na bibbili haka wanda ba sa yin kora ko wuturi ka ce ba mummuni ba ne saboda to bai dalili to su a wajen khawarij hatta na bibili wai waɗannan na bibili da ake yi da kuma rawatib idan ba ka yi ba su naka mummuni ba kaga wannan wani irin danyen aiki ne amma kuma su sun manta cewa in aka in ana hukunci da cewa duk wanda ya sa'a ma shari'a to wannan ya zama shi ma ba mumuni ba to su ma kasu zama mumuni ba kenan kaga ba kaga su ma ba mumuni ba saboda gashi sun zo da aqida wadda ta zama ahlus sunna wadda ba amma kaga ba sa ganewa laifi tudu saboda haka sai suka wadabta mu kowane mumuni sai yayi nafila sai yayi farilla duka duk wannan sai yayi wannan shine maganar mu'tazila sai dai su mu'tazila a suna fallanta farilla ne banda nafila to ba su suke da kuma suna cewa wanda ya saban Allah a duniya dai ba za ka kira shi mumuni ba za ka kira shi kafiri ba yana tsaka tsaka tsakiya amma in ya je lahira duka su kurin gona za a musu da shi da su da kawarijin suna cewa ba ne ba a cikin ta kaga dai ai ba ba ku amfani ba ke saboda haka so a wajen su al'asi duk wanda ya sa ma Allah yanzu kawai a samu wani ma mumin yayi karya yanzu yanzu kaga mu a wajen ahli sunna zamu ce wannan yana tawayin imani amma su a wajen su cewa za su yi wannan kafiri ne kuma khalidun mukhalidun fil nar ba zai ba kowa a wuta wuta baki da ya shiga da wannan ne wani lokacin a matsalar su hada ijtihadin su har abin da yake ma ba su ai ba ba fahimta su ce fahimtar ka in fahimtar ka ce kai ba wai magana ce zarafi sarihiya na saba ma ba ba za ka ce da zama kafiri ba kamar yadda wani masu bin mazhabin khawarij ko a kasar da aka irin su buka haram za ka yadda suke mana kun goro ai sun mana hukunci ne suka ce duk mun kafirta kuma da fahimtar su kuma suka mana wannan hukuncin kuma suka kira kowa da kowa da buka haka to kaga irin wannan mummunan danyen aiki haka za ka ga littafi da suka rubuta akan ban jafar an ce littafin idan ka duba ne ba taɓa duba ba an ce in ka duba in za su faɗe wa ba da ba sai su kira shi dagu haka suke da sa shi ko da ba su irin su fara albani za ta ai su wannan a wajen su ma wannan wato ba ba da wani kima eh to amma wannan da akida su mai kafuta mutane dai a akida ce ta kawari ta saboda haka da wannan ne kuma kaga suka suka kafuta Ali bin Abi Talib da kuma da kuma bangaren sa sun kafuta muawiya da bangaren sa sun kafuta amr bin al-as suka kafuta abu abu musa al-ashari kaga kaga wannan ma ba malami suka yi ba shi sa ibnu abbas yaje yace ku ga mun wannan abin da kuke faɗa ai saboda ya yarda da wani hukunci da ba hukuncin Allah ba yace to ai a qur'ani akwai hukuncin wannan ya kawo musu hujja in ba dan akwai ina bukata ina wuce kan lokaci ya wuce ba da mun ka kawo kun ga yadda ibnu abbas ya musu bayani amma duk da haka kaga sai suka ce imamu ali ibn abi talib ya kafirta muawiya ya kafirta duk wanda ya ya zama da wannan hakim da aka yi wannan hukunci da aka yi shi ma kafirta saboda kawai ishhadu to kaga dukan su da su da mu'tazila sun yi ittifaqi akan cewa duk wanda ya yake saban Allah ko yaya take to idan ya je lahira to ba zai fito daga wajen jahannam su kuma karramiya su kuma in za ku tuna su cewa suke yi imani shi da fada a baki ko da mutum ya binne kafirci a zuciya amma dai kawai a duniya sunan shi mumuni ne cikakke ya dai lahira ba kuma ubangi ya sashi a zuciya su kuma abin suke fada ke kaga dai duka wannan ba akida ce ta ahlus sunna jama'a akida ta ahlus sunna jama'a kan wannan babu shine a wanda ya sa abu Allah ta'ala in dai ba abin da ya yi na sabon Allah ya kai kafirci ba to yana da abin da ake kira mutlaqul iman mumuni ne mai sabo mumuni ne yana shan giya to ya za a yi mumuni ne mumuni ne ga ya sata to mumuni sunansa mumuni ne ya yi ƙarya mumuni sunansa mumuni ya yi zina mumuni sunansa amma dai mumuni mai tawayayyen imani na kisul imani saboda inda imanin nasa ya cika a wannan babu to da bai yi wani zunubin ba saboda babu wanda zai yi wani zai zake wani zunubi face lokacin da zai wani zunubin yana jahiltar wato girman ubangiji haka malamai ke faɗa kuma ba zai kushe ba yana sa'a ma Allah ta'ala kullum ya zama aikin mutum ya zama aikin sa kenan sa'a ma Allah to ana rage masa wannan imanin ana rage masa ana rage masa har wannan wata rana ya ji imanin babu shi a zuciyarsa baki daya ya zama kafirci ya zaune a zuciyarsa to kuma amma shi saban Allah ba mai shi kafiri saban Allah da yayi baya mai shi wannan kafiri za a kira shi ne mumini mai tawayyan imani malamai sai kira shi mutlaqul iman ba al-imanul mutlaq ba wannan malamai ne suke bambacewa a wannan shine magana ta ta ahli sunna a wannan babu kuma shine abinda malam ya faɗa mana shi anan cewa al-imanu qawlun wa amalun wa niyya yazidu bil a'mali wa yanqusu na'am yace wa yanqusu bi naqsiha haka malam yake faɗa mana yanzu insha Allah abinda zamu yi ƙara yin bayani shine aqida ta ta Abu Hanifa magana da Abu Hanifa yake da shi kamar da aka muka faɗa a tabbata shi karatu Abu Hanifa yayi wani yayi wani kuskure a wannan babu Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya rahamshe shi ba shi kadai ba akwai wasu cikin malamai da suka bi shi a wannan babin wasu ma malaman abu hanifa ne shi kansa ba wai shine fara bid'an wannan maganar ba amma dai abu hanifa kasancewa shi ke da mabiya shi ya shelanta wannan maganar da daga baya kuma mutane suka saurari maganar masu mazhabinsa saboda ra'ayin riga kawai suka rika binsa akan abin da ke kuskure a kamar da muka faɗa a baya muka ce murji'a farkon maganar da suka fara yi shine suka ce imani kawai ka san Allah to amma daga baya da suka fahimci cewa an musulmi duk wannan imani ba imani ce ta musulmai ba sai suka da suka ce to yanzu mun yarda cewa imani ka san Allah a zuciyanka sannan kuma ka fada a baki amma ba aiki ba cikin imani to wannan maganar nasu da suka ƙara su kuma wasu ɗan wasu da suka zo suka fahimci abin ba daidai ba irin su Abu Hanifa suka ce haka yanzu imani shine ka yarda cewa la ilaha illallah da baki ka fada kuma ka ba da gaskiya a zuciya amma aiki baya cikin imani wannan shi da aka ji malamai suna kira murji'atul fuqaha murji'atul fuqaha fuqaha ne malamai ne na ahlus sunna amma kuma suka samu zamiya a wannan babu suka samu zamiya a wannan babun suke cewa imani kawai aqida ce a zuciya kuma kuma magana ce a baka wato imani kawai in ka bada gaskiya ka ce ka san Allah to shi wannan ka zama mumuni ko da wato baka baka wato wannan aikin ka da kake ba su rashin imani ba sai dai zama kawai wannan amfanin imani ne wannan kamar yadda muka ce shine akida ta asha'ira shine akida ta maturidiyya shine kuma akida na Abu Hanifa Allah ta'ala ya ji kasa rahama wannan maganan Abu Abu Hanifa shi ma ya karbe shi ne daga wani malamin sa Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari sunansa malamin Abu Hanifa ne wannan a wajen sa aka ce ya samu wannan akida banda shi ma akwai wasu daga cikin magabata manyan magabata ga wanda yake karanta littafin hadisi zai dinga jin wasu a ce ai wani ya shiga cikin murji'a murji'atul fuqaha ne kamar qalaq ibn habib al-basri kamar shababa ibn sawar shi ma duka waɗannan almada'i wannan duka malamai ne malaman sunna ne zaka dinga ganin ruwayoyi ha a bukhari amma kuma jinda sun samu wato zamiya a wannan babu sun sun wato zame suka faɗa cewa imani wato magana ce kawai da kudurin zuciya amma aiki ba cikin imani wato wani abu da baka mamaki yadda malaman sunna suke lokacin da abu hanifa fara yin wannan magana suna zaune ne ana muzakaran karatu tsakanin sauran malaman yan uwansa akwai sufyan ibn sa'id al-thawri sufyan ibn sa'id al-thawri babban malamin nan babban shakunduma ilimi ya rasu da 61 akwai kuma hasan ibn salih ibn hayy waɗannan duk malaman kufa ne aka zauna to aka zauna haka wani lokaci ana wato muzakara ana karanta wasu abubuwa ana kowa na ganin me ya fahimta na hadisi na sunna sai ya faɗa kawai shi ke sai abu hanifa kawo wannan magana an ce yana faɗa kawai sai a tauri ya tashi hasan bin sali ya tashi wasu su ƙara magana da shi bayan mutu ka duba ga yadda malamai suke suke tsaransa ne tsaransa ne wannan wannan ba zai samu kuma mu kuma tsakanin da abu hanifa sai dai zagi ba a'a bari tsaransa ne sun isa su haka ne in ba su masa haka ba zai gane illan abin da ya faɗa ba amma hasan a sufyan al-thawri da hasan ibn salih ibn hayy daga tunda abu hanifa ya shirya wannan magana musa ta magana ka duba ga yadda malamai sunna suke da wato wato jajircewa akan sunna in ka sa'a magabata to shike da kawai ka saba Allah ta'ala ya kyauta abinda abu hanifa yake faɗa yana da cikin al-fiqh al-akbar yake cewa al-imanu al-iqrar wa tasdiq iman na sufyan ibn sa'id al-thawri tsaran maliku ne tsaran maliku ne shi kansa da kuma wannan hasan ibn salih ibn hayy shi kansa duk wanda tsarifin juna ne abinda abu hanifi ke cewa al-imanu al-iqrar wa tasdiq al-iqrar shine ka fada da ka fada da bakinka ka yadda ce ka yadda cewa kai musulmi ne la ilaha illa ka fada sannan kuma wanda tasdiq ka bada gaskiya amma kaga anan sai ya cire bai sa aiki ya zama ya daga shi musamman imani ba bai sa ba wanda wannan kuma wani abin mamaki sai kuma a hana su kuma masu mazhabinsa suka rika neman hujja da karfi da yari don ra'ayar da kawuce su mara ma wannan akidar baya wato in malami ya kuskure ba a aiko maka wani malami a wajen annabi ba babu wani malami in kana da dama yanzu ka ce kai ba za ka yi malikiyan ba wannan ba ka yi ma Allah ta'ala zunubi ba ko musu ka zarata kana da dama ka ce kai wallahi manzo Allah kawai za ka wannan kawai abin da za ka yi shi ne dai wajibin ka je ka ga mai malamai suka faɗa amma ba zai suka yi mazhaba ba amma abin mamaki kawai sai wasu wani masu yan tinki ɗan ra'ayar kauna mazhaba na ahna suka rika cewa suka rika neman hujja ko da wato hujjan da sai da aka wato matsa aka caci kuta da ƙarfi da yaji aka ce hujja ce to inda ma kuka hawo su kadai suke wannan aikin amma abin mamaki har da wasu daga cikin manya-manyan malaman su mustakidai malaman hadisi daga cikin su a ce akwai abu ja'far al-tahawi a ce akwai abu ja'far al-tahawi mai ake shi tahawi da kaji ana faɗa to a ce wani aqidar akwai wani waje da malamai suka jama layi wannan tana cikin matsala ba da lokaci ko ba da lokaci to masha Allah abin mamaki abu ja'far al-tahawi yana da littafin sharh ma'anil athar da bayan mushkil athar wato littafai da dama da yake da shi kuma babban malami da alhafiz ne almuhaddis ne al-imam shi kashi da ya ga dama ya zama mujtahidin sa bai jige da Abu Hanifa ba da ya zama amma kawai wasu sai kawai ya saboda ra'ayin rikau sai ya dage yake cewa shi ina sai ya ji ya neman wannan hujja saboda haka sai ya ƙara nanata wannan maganar aqidar sa kuma wasu daga cikin ahada haka suka rika mara mu wannan aqidar baya duk da wannan aqida cewa ta ci aqida ba mu ce wannan aqida kafirci bane saboda wato kamar da za mu zo magana ai kaga ba sa cewa kai aiki inda su ce kana aiki da magana ta yi girma amma suna cewa dole sai kai aiki amma mutlakin ka ce wannan aikin ba cikin imani wannan shi kace zulubi to kuma bai dace kuma malami idan ya kuskure kamata ya alƙa roƙa mishi gafara kar ka ce wai wannan abin da yayi wai wai sunna ce akwai wato akwai hujja a Qur'ani ko sunna a'a wannan ba daidai bane abinda ma da yake faɗa a shi abu jami'ar abu ga wanda yake littafin zai iya zuwa ya duba ya ce al'imanu huwa al'ikiraru bin lisan wa tasdiqu bil jana imani shine wato ka faɗa da baka ka ce ka yadda cewa Allah zaka bauta ma la ilaha illallah ka faɗa ba ta anji to shi kenan da kai ikrari confession kenan sai wa tasdiqu bil jana to kuma ka gazgata da zuciyanka kaga sai mai kawo aiki bai kawo aiki kuma ya kamata ya kawo aiki saboda wannan akida da yayi ba wai akida Abu Hanifa yake maimaitawa ba ina yana maimaita akida shi da ahlus sunna wata ba da sai ya bambance tsakanin wannan abin da Abu Hanifa ya kuskure da kuma abin da kuma ahlus sunna suka ijma'i akan ta amma bai yi ba ya kara zuwa yace al wal iman wahidun imani abu ɗaya ne wa ahluhu fi aslihi sawa wato mun da suke ma'abota imanin a cikin asalin imanin daidai wa daidai kaga wannan magana mummunan magana ce kamar da muka faɗa saboda idan ka ce a daidai wa daidai suke wato ka haɗa mu da annabawa ka haɗa mu da su abubakar siddiq ka ce mu da su imanin mu ɗaya a asalin imani ba zai ba wannan magana magana ce wacce take ba daidai ba saboda kaga anan sai bai kawo aiki ba bai kawo wato abun nan ba kuma ya manta alhali shi malamin hadisi ne ya manta cewa akwai hadisi da manzo da cewa al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba ya manta cewa Allah ta'ala harshen maza shi da kansa maza Allah yake cewa imani rassa ne wato guda 71 ko 70 da wani abu ko 60 da wani abu to me ya kawo magana a ce zuciya kawai a shi haka akwai aiki a cikin maza Allah ya faɗi cewa akwai aiki shine in ka kauda wato wani abin cutarwa daga hanya aiki ne wannan to me yasa bai kawo wannan hadisin ba kuma malami ne shi wannan shi ke da baka cewa wasu daga cikin malamai ana iya samun ta'assubi a sakaci ta ta'assubanci tare da su wannan duk da dai wani da dai wato zunubi ne amma kuma za ka ce zunubin ne da zai tunkuɗe imanin su ba zai tunkuɗe imamancin su ba amma dai wannan abu ba daidai bane ba daidai bane kamar da malamai da yawa suka yi magana suka ce wato imani imani wato a asalin mumuni a asalin imani ba ɗaya suke ba a baka sadiku ko shakka babu ya duk wani mumuni da ke duk numfashi a duniya a yanzu ya bi shi imani umar ya bi shi imani Uthman ya fi shi imani Ali bin Abi Talib ya fi shi imani su Khadijah Kubra ba wata wace da aka kawar aiki da kawai ta zama Khadija ko ta zama Aisha ba da isa ba ba wani wanda namiji zai zo ya aiki ya ce wai wannan sahabantaka akwai ko Muawiya ne Muawiya bai kai sa Abubakar Siddiq ba da ko shi ne ba zai kuci da kai wani aiki ka ce wai wannan aikin zai zama ya zama maka makofin wannan sahabantakan nashi ba ba isa ba eh dole sha'a ban sha'awa ba man aba wanda yake son Muawiya yana so ko ko wanda yake bai san shi ma bai san shi to dai ba abu auya dai yayi mana nisa sai dai mu ta addu'a Allah ta'ala hada mu su aljanna amma dai sai ya mana nisa wannan ba hada ba za a hada mu da shi da shi ba saboda kaga a wannan shine magana ta ta Abu Hanifa kuma kuma wannan shine magana da wasu daga cikin ahana kuma abun mamaki da abun da zai baka mamaki shi shi kuma Ibn Abi al-Hanafi ai akwai sharhi ayyatu tahawiyya da muke karantawa muna karantawa da ɗalibai ilimi su san wannan aƙida wannan wato sharhin da ake da shi shi ma ibnu abid iz al-hanafi ba hanafi wai da yazo sai yake kokarin nuna cewa duk da ahli sunna wal jama'a ahmad da abu da malik da shafi'i da sauran sufyan al-thauri da sauran manyan manyan magabata na wannan al'ummar suna kan cewa imani magana ce kuduri ne a zuciya aiki da na gaban yana karuwa kuma yana raguwa yace wannan shine aqida kuma wannan shine zahirin nasoshi amma dai yana cikin ganin wani magana abu halima ita mata da wato gurbinta duka duba gani wannan malami irin wannan duk da haka amma shi bana wani takallufi yana gwada sai ya je ya ka- ɗauko mata dalili wannan shi ke nuna maka cewa wato kamar da kiransa albani ke faɗa wato shi shi wato kungiyanci da kake gani ka ra'ayin rikan malami wani malami ko a ra'ayi ko a mace yake ka ce kai ma- sai malam wane wato ba karamin cuta ce ba idan ya kama zuciyarka wato mutum ya shiga uku sai ya yi da gaske sannan zai zai bar wannan wannan abin da sai yake cewa wai wannan ikhtilafun ne suri ikhtilafun suri wani shine abin da zai zama kawai wato ah, difference ne kawai na orientation ba ba- eh, ba shi actual substance din ba ba wai asalin hakikanin abin da ake magana ba shine asalin sabanin ba wai kawai shi ya abu hanifa ya ya samu sabani da su ta bangaren expression ta bangaren wajen wato yadda zai faɗi maganarsa shine sai ya saba amma a hakikani ga yadda wai maganar maganar ta sana da hadu sunna hujjar sawa nan wai saboda shi abu hanifa yana cewa wai duk wanda bai aiki ba ai yana zai tafi zuwa ga bashiyar ubangiji ne in ya ga dama ya zartar da shi in ya ga dama ya ya sa shi a- ya sa shi a janna ya je mishi kuma wanda ya zama baya sallah baya azumi lalle ubangiji zai iya sashi a wuta to kaga inda Abu Hanifa ya je da wannan to shi kaga ya da imani ya daga cikin imani kenan alhali wannan ba ba shine maganar da ake da shi da Abu Hanifa ba Abu Hanifa shi ba ai ai san ya je da wannan magana a sha ina ba sai da wannan magana cewa dole su kai aiki amma su suna kiran shi lawazim ne ko samarat ne in suka fara cewa wanda ya zama samarat ne abinda suke magana shine duk wanda ya ce la ilaha illallah ya kuma ba da gaskiya to ko da ya bar jinsin aiki wato ya zama bai- ya rayu a tsawon zamani bai taɓa mai Allah da kuɗi ko sujada ba to wannan shi ma sunan shi mun kawai da bai aiki ba kaga wannan kuma ba mai faɗan wannan a cikin maga- a cikin malamai ba mai faɗan wannan kaga masu cewa wannan maganar da ba abu hanifa ba magana ce sabani ne kawai wanda take ba ba ba mai wahala ba sabani ne wanda take ba a- za a iya karba sabani ne wanda yake akwai ta da ma- gurbuta a- a a- a shari'a wannan shi ne abin da shi Abu Nasir a Ibn Abi Zaid al-Hanafi yake faɗa a cikin littafin sa amma da yawa malamai shi kake nasu albani ba ba hanafan ne amma da haka sai ce kai mu bai da wannan magana ba wannan magana ba zai yi ba wane ne a'a shi muka ce musulmi ai shi ma dole musulunci zai zama an karɓi musulunci ne ba dole sai akwai wani imani da zai inganta musu musulunci ba yayin da ce ashhadu an la ilaha illallah ai kaga imani dai a abin da muka san imani da ake bukata irin manyan manyan mummunai wanda zai zai a musulunci ba irin shi imani da wanda musulunci musulunci yau ba amma kuma i- musuluncin nashi ba za a karɓa ba sai akwai wani bangare na imani da ya inganta mushi aikin shi ne ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah inda ya faɗa a zuciyarsa yana jin cewa shi bai shi ba da gaskiya ya faɗa ba a kaga ba ta yi ba to dole akwai wani imani wani imani a zuciyarsa ko kaɗan ce wanda ita ke take inganta masa a aikinsa wanda da shi ne ko za a karɓi aikin to wannan shine wato abinda abinda su hanafawa suka rika yi ma abu hanifa suna kokarin kare shi to mu gaskiya za mu kare abu hanifa amma ba za- za mu nemi shiga fara ne amma wannan magana magana ce ta kuskure kuma za- nan gaba zai zo kaji kaji imam malik shi ma ya taba samun zamiya yayin da yace imani baya baya rabuwa yace karuwa dai mun san yana karuwa ya fara fara a Qur'ani amma rabuwa dai ba mu san wannan ba amma sai sai ƙara tunani wataƙila ya wani sun ƙara tattaunawa da shi a cikin ɗalibansa ko a cikin malamai sai ce kai aya imani yazidi wa yanku sai dawo ya dawo ya karba akida ta ta magabata kaga mun ware mun tunan mu ma malika wannan ya kaga da sai mu ta asubanci mu ce ai ma wannan tana da gurbi domin nan mun san ba ta da gurbi ba ta da gurbi wannan magana inda ma malik akan wannan fatawa ya mutu dole mu hakura mun fada kuma mu gintse mu ce Allah ya ji kansa to shi ma Abu Hanifa Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya rahamshe shi gaskiya baya cutar da gaskiya dan wani malami ya saba mata Maliku ne Abu Hanifa ne Sufyan al-Thawri ne Shafi'i ne Ahmad ne kowa ne dan ya jance gaskiya ya faɗo wannan magana da sa'a ba gaskiya to gaskiya sunanta gaskiya za ka dauko shi a Maliku Abu Hanifa Shafi'in Ahmad Allah ya ji ganshi amma sai ya faɗa gaskiya Allah ta'ala ya aiko maka manzan Allah ne dan ka bi shi amma ba aiko maka waɗannan malamai dan ka bi su su a karan kansu ba sai dai ka bi su yayin da suka ƙara sada kan manzan Allah wannan kuma shine abin da ake nema banda wannan akwai matsaloli matsalar da za ta taso a wannan babu insha Allah matsalar na cewa wai ni mumini ne insha Allah ana faɗa ko ba a faɗa akan wannan matsala aka gina ta wai ce ni mumini ne insha Allah a ce kai mumini ne ce ni mumini ne insha Allah akan wannan akan wannan babu aka gina ta na yi kokari kwarai da gaske ina ta sauri za ku yana sauri ina son wuce wannan ba wannan matsalar saboda kan bakon sai amma bayan da muka iya saboda lokaci amma dai za mu ƙara dawowa mu ƙara sauraya mu ƙara na ita wani mace an ce mumuni ce mumuni insha Allah saboda ba san da abin da zan cika ba ba san da abin da zan cika ba kuma ina kuma in ana ce ni mumuni ne insha Allah ina ce ni mumuni ne insha Allah ina magana cewa in ana magana mumuni cikakken mumuni wanda baya sako ni ni bana cikin su amma dai zan shiga zan shiga aljanna ne da falalar ubangiji kaga wannan shine ni mumini ne insha Allah amma su su Abu Hanifa su Ahnaf Abu Hanifa ne faɗa wannan magana ba Ahnaf ne suka ce wai idan ka ce ni kai mumini ne insha Allah wato kana ma kokanto kenan to ka fita kaga kaga irin wannan irin wannan akan akan wannan ne suka gina wasu mummunan magana har suka zama suna suka ce wai ai dungurgun ma ba zai ba za a yi aure tsakanin bashafi da bahanabi ba sai dai kwatan kwacin yadda za a yi aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kaga sun kama kasu kenan magana ko ba daidai ba kuka ya kuka dauko ta kuka sa ba ahlus sunna wal jamaa ko ko ce dole mai wannan magana ba shi ma kuma ya zama wato shakkaka ko kuma shukkak wanda yana kokarin imanin ku ne wanda ba haka magana take ba za mu zo duk wannan matsalar dole mu kara magana akan ta insha Allah ta'ala abin da makaranta zai da a wannan ba a yi magana ta ba ba a yi magana cewa da wani yare za a yi ba wasu malamai da suke magana wai ko da larabci kamar su az-zuhri wasu ko su baye ma suka ce wai da saryaniya babu dalili a kansa babu dalili Allah ta'ala ne ya ce lalle za a yi za a yi magana magana ne bi larabcin ne Allahu a'lam in a dai san kowa da kowa dai in aka yi magana dai a ba ya share komai ba ba a yi magana yare ba tambaya kawai aka yi ce za a yi maka tambaya a kabari za a yi maka za a yi za a yi tambayi mumuni a tashin kiyama za a tambaye kaburi na tashin kiyama amma ba a yi magana yare ba maganar yare ishtihadi ne na wasu daga cikin malamai in a waje na ma ni dama dama wanda ya ce larabcin za a yi ko ba komi larabci a yaren duniya da ya kowane yare faɗi kuma duk yaren mummunai ne amma ka je ka ɗago sariyaniya ka ce wani shi za a yi wannan magana ce da ta yi muni Allah ta'ala ya kyauta amma shi shi larabcin da yawa malamai suna cewa tsarkake baki saboda idan ka faɗa mutum ya faɗa to waya gaya mu Allah ta'ala ya faɗa mu zai yi na إلى جهنم زمر ai ba magana aka yi amma mu da yake qur'ani da larabci ne yanzu in za a kai ta wannan maganar da yaran da yaran annabi Musa ko ba da da larabci za a yi da yaran shi ma za a faɗa masa to kaga ubangiji yayi yayi magana ya saka da ayoyinsa da qur'aninsa da yara a taura da kuma yaran qur'ani to duk wanda zai sa ko mu ce wannan abin da aka bada larabci ne sai in aje can za a gani ya karbi gaggawa in aje can insha Allah muka je aljanna za mu gani abin da muka dace Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya karbi ibadun mu Allah ta'ala ya kai mu ramadana Allah ta'ala ya karbi ibadun mu wannan tsadar rayuwa da muke ciki Allah ta'ala ya kawo mana sauki da lutfin sa wannan tsadar rayuwa da muke ciki Allah ta'ala ya kawo mana sauki da lutfin sa Allah ta'ala ya karbi ibadun mu da zamu a wannan lokaci wanda suka riga mu cikin gidan gaskiya wa mutane da yawa sun rasu an samu rashi Allah ta'ala ya jika su da rahama Allah ya karbi wato shahadan duk wani wanda ya mutu a cikin wannan yunwa da ake ciki Allah ta'ala ya karbe shi Allah ta'ala mu kuma da muke ciki Allah ka bar mu da lafiyar mu Allah ka wadata mu da abin da za mu yi wannan azumi da shi Allahumma asina aqibata fil umuri kulliha wa ajina min khizyi dunya wa adhabil akhirah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum
Thank you.